بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد السابق الوعد العميم الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala matsarkacin sarki maɗaukacin sarki mai komai mai kowa wanda ya haɗa mu a yau rana na biyu wadda muka fara tafsirin alkur'ani mai girma a jiya 28 ga watan sha'ban shawwal ko wanda yau muna 29 kenan ga watan shawwal sha'aban sha'aban wanda a jiya kusan ba mu yi karatu mai tsawo ba mun fassara aya ɗaya ne da alkawarin cewa insha Allah yau za mu ɗaura karatunmu a jere sai dai mun yi nasihohi dangane da fuskantar wata ramadana wajen yawan ibadu da kuma abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya yi guziri da su sabila da fuskantar ramadana a jiya mun karanta ɗaya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana irin burace-buracen Yahudu da Nasara. Allah ya ce wa falu layyad kulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yahudawa suna cewa babu mai shiga aljanna sai ba Yahudi. haka za nasara suna cewa babu mai shiga aljanna sai ba nasari Allah ta'ala yace tilka amaniyuhum wannan duka irin nau'o'in burace buracen da suke yi ne dan budin ne ya hana su su yi biyayya ma Allah suna ganin cewa su ƴaƴan annabawa ne ko su jikokin annabawa ne dan haka su kan ma ba za su zauna a wuta ba Allah ya ce wannan duk budin su ne idan da gaske ne su kawo dalili su kawo hujja idan suna da gaskiya sai Allah ya ce bala eh ba haka bane abinda kuke faɗa din nan na layyad kulal jannata illa man kana hudan aw nasara ba haka bane wanda zai shiga aljanna shine man aslama wajhahu lillahi wanda ya mika ya mika wato fiskansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa muhsinun yana mai sautayi falahu ajruhu inda rabbih yana da kyakkyawan sakamako na lada a gurin Ubangiji, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya shiga cikin sunufin waliyan Allah nan da ba su da tsoro dangane da mutuwa in ta zo musu kuma ba su da bakin ciki dangane da abin da za su bari a duniya. To wannan aya tana nuna mana ashe dukkan abin da suke tunani da abin da suke tsammatawa na wato zuciyarsu yake saka musu na cewa su ne kaɗai suke da ɗaukaka sarmadiyatun ko kuma suke da rabo wadda ba mai yankewa ba Allah ya ce ba haka ba ne a ko'ina mutum yake idan dai har ya mika fiskarsa ma Allah ya zamo musulmin kirki sannan ya zamo mai kyautayi wa huwa muhsinun to yana da kyakkyawan lada Allah ba zai tozartar masa da ladansa ba to wannan aya da yake wa huwa muhsinun wato al'insanu dai mun san ɗaya ne daga cikin maratubul islam guda uku akwai al-iman maratibud dini kai akwai al-islamu shine na farko akwai al-imanu shine na biyu akwai al-ihsanu shine na uku to wannan muhsinu din daga wannan al-ihsan din ne wato suna ce masa masdarud dummi muhsinun ala wazni muf'ilun kamar ismul fa'il ne kenan wanda ya zamanto ya zamo mai kyautatawa cikin ayyukansa domin masu bautan Allah suna nan sunufi sunufi akwai masu bautan Allah a maqamul islam akwai masu bautan Allah a maqamul iman akwai masu bautan Allah a maqamul ihsan to masu bautan Allah a maqamul ihsan sune wanda suke matsayi na kololuwa wanda babu kaman su shine wanda da Jibril ya tambayi manzon Allah yace wa akbirni an al-ihsan ka bani labari dangane da kyautatawa Allah yace an annabi yace an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abinda ake nufi da al-ihsan shine ka bauta ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah sabila da tsaban tsoron Allah amma in baka ganin sa to ka kulle a zuciyanka fa innahu yaraka Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka wajen malaman zuciya idan suka ce wato kamar da suka san ubangiji suna cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu shine mushahada ka bauta ma Allah kaman ga ka gashi kana ganin sa sabila da wato wajen tsantseni da khushu'i da khudu'i da huduri misalin yanda عبد الرحمن الأخضري قد آيتي إذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تسلي لوجهه تشي مقام الإحسان وأن الله يشي بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فولنا محسن الإنشين مبوتن الله أقلول ومرتبة الله يشي فله عجره إن ربه yana da kyakkyawan sakamakonsa a gurin ubangijinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro dangane da rabuwa da duniya sannan ba su da fishi da bakin ciki dangane da abin da suka bari a baya na'am
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تعالى يتي yana daga cikin ɗabi'o'in Yahudawan yadda suke wato Yahudu da Nasara yadda suke da tsananin gaba a tsakaninsu wa qalatil yahud yahudawa suna cewa wanda suke ikirarin cewa su mabiya annabi Musa ne suna ce laisatin nasara ala shay mabiya annabi Isa nasara ba su kan komai ba akan gaskiya suke ba wa qalatin nasara haka za nasara mabiya annabi Isa suna cewa laisatil yahud ala shay yahudawa ba su kan komai na gaskiya suna suna bace ne Allah subhanahu wataala ya ce wa hum yatluna alkitaba alhali suna karanta littafi a tsakaninsu su yahudawa suna da attaura suna karantawa su ma nasara suna da linjila suna karantawa amma bai yi musu amfani ba Allah ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim wa'inda ba su da ilimi daga cikin mushrikai su ma ai irin abin da suke faɗa kenan wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun amma su sani Allah zai yi musu hukunci ranar alkiyama dangane da abin da suke da sabanin nan akai to ranar alkiyama Allah zai nuna wane ne a cikin su yake kan daidai kamar yadda ya tabbata a fadin sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wannan aya ta sauka ne dalilin zuwan Yahudawan Najran gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gurin manzon Allah sai ga wasu daga cikin malaman Yahudawa sun zo sai suka kama jayayya a tsakaninsu suna cece ku ce a tsakaninsu wa'innan suna ce ma wa'incan su banzaye ne ba su kan komai na gaskiya akan bata suke su ma wa'innan suna ce ma ƴan uwansu ku banzaye ne suna zagin su tsakanin Yahudu da Nasara suna zagin junansu Allah ce kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim irin wa'inda ba su da ilimin nan irin abin da suke faɗa kenan malaman tafsiri sun yi sabani wasu sun ce allazina la ya'lamuna ana nufin al'umman da suka gabata ne daga cikin kakanninsu wa'inda suke cikin yahudu da nasara a wani kaulin kuma wasu malaman tafsiri sun ce kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim Allah yana nufin mushrikai ne mushrikai su ma suna faɗan irin waɗannan maganganun majunansu sabila da mushrikai su ma da akwai abun bautan su mushrikai su suna kulla cewa ya wato mala'iku ya'ya ne ya'yan wato ya'yan Allah ne amma mata su kuma yahudawa suna kulla cewa uzairu dan Allah ne shi kuma su kuma nasara suna kulla cewa annabi isa dan Allah ne to wa'innan sun yi kamanceceniya a tsakaninsu tunda suna ikirarin Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa ko kuma ya aiki wani cikin halittu alhali Allah subhanahu wata'ala bai aiki komai ba kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ahad ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a wani ayan ayatul izza Allah ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نعم
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا كائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرجها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ta'ala ya ce wane ne ya fi zalunci kamar mutumin da ya hana masallacin Allah a yi ibada a ciki. wanda ya hana a yi zikiri ya hana a yi sallah a cikin masallaci ai babu wanda ya kai shi zalunci wa sa'afi kharabiha daga karshe yayi tsayuwan daka domin ya ga an rushe masallacin Allah Allah ce ulaika wa innan fa ma kana lahum ay yadkhuluha illa ka'ifin bai kasance musu ba sai dai su shiga masallatan nan suna masu tsoro suna masu fargaba lahum fid dunya khizyun amma su sani a duniya suna da tozarta walahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da azaba mai girma wannan aya wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi malaman tafsiri suka ce Allah ya yi amfani da jami'i bai amfani da mufradi ba sabila da masallacin ba yana nufin wani masallaci ne kwaya ɗaya ba sabila da wasu sun ce daga cikin dalilin saukan wannan aya wato nasara sun taimaki yahudawa wajen rushe ai sun taimaki wani mutum daga cikin sarakunan duniya wajen rushe kudus ɗakin Allah wanda yake Jerusalem kuma sun rushe kudus ɗin nan suna da tabbacin cewa wannan kudus ɗin ɗakin Allah ne mai tsarki amma sabila da kudus tana ƙarƙashin jagoranci ne na nasu Yahudawa shikenan sai Nasara suka taimaki wani mutum da ake ce masa Buktu Nasar aka rushe masallacin Kudus shine Allah subhanahu wataala yake magana akan babu azzalimi kaman wanda ya hana ayi ambaci Allah a masallaci sannan yayi tsayuwan daka wajen rusa masallaci kaman farra ya faɗa a cikin wani littafinsa da yake ɗauke da lugha a ciki yake ce idan aka ce masajid jam'i ne na masjidu amma dukkanin abin da ya zo daga fa'ala ya to wannan mazauninsa yakan zamanto wato yana da yana da fatha wato maftuhul aini kaman idan misali aka ce da khala da a ce yadkhulu sai a ce madkhalan amma banda irin su masjidu akwai masjidu a ciki akwai irin su mashriqu akwai irin su maghribu ma'aunin su gaba ɗaya yakan zo da fa'ala ne yaf'ulu amma masdarin su da suna idan za a fitar sai zamanto maf'ilu dakhala yadkhulu madkhalan idan masjidu ne kuma sai a ce sajada yasjidu masjidun to wannan rushe masallacin Allah ba kawai wato a zo a saka gatari a saka gireda ta zo ta rushe masallaci shine a rushe masallaci ba a hana sallah a masallaci kaman an rushe masallaci ne a hana zikiri a masallaci kaman an rushe masallaci ne shi yasa Allah ya ce fa man azlam wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a cikin masallacin ashe ambatan sunan Allah a hana shi cikin masallaci kamar rushe masallaci ne shine Allah ce wasa'a fi kharajiha yayi tsayuwa kai da gaske domin ya ga an rushe masallacin ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa ka'ifin waɗannan din ai kamata yayi ba da su shiga masallaci ba sai suna cike da tsoro da fargaba amma su sani lahum fid dunya khizyun suna da kunyata a duniya kunyatan da za su samu ko shine idan Yahudawa ne kunyatan da za su samu tun daga wato tun suna raye a doron duniya za su ga irin yanda annabi zai ci duniya da yaƙi daulolinsu ta zo ta zamo tana tafiya ƙarƙashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Rum ta dawo ƙarƙashin manzon Allah kamar yanda Kisra ta dawo ƙarƙashin manzon Allah kamar yadda Faris ta dawo karkashin manzon Allah to a kwana a tashi da su samu kunyata na karewan daulolinsu da kuma daular ta zamo a karkashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi zabani suka ce ayan ta sauka ne akan mushrikan Makka mushrikan Makka sabila da shekaran da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi shirin yayi umara a garin Makka wato wanda suke kiran shekaran Amul Hudaybiyah mushrikai sun yi tsayuwan daka sun hana manzon Allah shiga garin Makka annabi ya faɗa masa habbai cewa wato za a shiga garin Makka kuma za a yi umara don haka su shirya sabon manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu gaba ɗaya suka yi shiri aka tunkari garin Makka da suka fita a hanya sai labari ya cimma mushrikai cewa lallai fa ga Muhammadu da tawagansa nan sun tunkari garin Makka To jin haka sai suka fito da shirin kayan yaƙi suka fito da riga rigan fata na zaki da damusa suka yi shirin yaƙi kawai suna tunanin ko annabi ya zo ne sallallahu alaihi wasallama domin ya yaƙe su a hanya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji labarin cewa ga mushrikai fa ga irin shirin da suka yi annabi ya ce a canja hanya hanyar da ba su sani ba aka canja wani hanya ana tafiya ma nan ashe mushrikai sun watsa security wanda da su na ne wato wanda da su na bi musu hanyoyi domin su ga ta ina ne jama'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke aka ce shine Annabi yazo ya yada zango a jikin wata wata rijiya ita ce rijiyar ce ake kiranta Hudaybiya wanda a cikin ruwayoyin da aka rawaita na mu'jizozin manzon Allah Annabi ya zauna a gindin wannan rijiyar ruwan rijiyar gaba ɗaya ya kafe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da abin da za su sha na ruwa kuma ba su da abin da za su yi alola da shi suka koka wa manzon Allah annabi Muhammadu ya ce a ɗibo ruwa ɗan kaɗan a cikin ƙwarya aka ɗibo ruwan manzon Allah ya saka hannunsa a cikin ruwan sai ya ce a juya ruwan a cikin rijiya ana juyewa kamar yadda Jabirul Ansari ya rawaita sai kawai ga rijiya ta bubbuga da ruwa ta cika ta kwaranya sabila da albarkar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce wannan rijiyar ita ce hudaybiya ko kuma a wani kaulin na ruwayan muslim a wannan tafiyan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tare da sahabbansa waje ya dauke ba ruwa rijiyoyi ma duka ba ruwa kuma babu wani kogin da ke kusa da su kuma ga lokacin sallah yayi annabi Muhammad ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa wato ya saka hannunsa cikin ƙwarya sannan ya ce a zuba ruwan akan hannunsa aka zuba sai ga ruwa yana bubbuga a tsakanin yatsun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda masana suke faɗa suke ce idan Allah ya ba ma annabi Musa mu'jiza na sanda Allah ya ce wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajarat min husnata asharata aina idan an bashi mu'jizan idan ya buga dutse da sanda dutsen da kece da ruwa to ga annabi Muhammadu nan ya saka wato yatsunsa sun zubar da ruwa wato ruwa ya fita daga yatsun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dutse dama ba farau bane a ga ruwa ya bulbula a jikin dutse Allah ma ya faɗa mana fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbidu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun addu'a to akwai dutsen da ke fitar da ruwa amma kuma ba a taba jin yatsun da ya fitar da ruwa ba sai yatsun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aka ce wato daga nan manzon Allah ya tsaya a gurin suka turo wani mutum wanda ake wani mutum daga cikin su domin ya zo wato ya ji menene ya kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka same shi Annabi ya ce shi ba ya zo yaki bane Annabi ya kora dabbobin da wato suka zo da shi na hadaya wanda da a soke idan an yi umara da wanda za a yanka na hadaya da makamantansu annabi ya kora su gaba domin su gani su tabbatar da cewa annabi fa ba ya zo yaki ba ne annabi ya zo yin umara ne dan aikan da suka turo ya koma ya faɗa musu cewa lallai gashi fa shi ya ga alaman cewa muhammadu ba ya shigo yaki ba ne ya shigo ne zai yi umara ya shigo ne zai ziyarci ɗakin allah ya koma suka ce ai duk da haka su ba za su yarda ba ba su aminta ba haka suka turo jama'ansu suka yi ta jifan manzon Allah suka yi ta zage-zage annabi Muhammadu har ya sa aka tsare su daga baya annabi ya ce a sake su to waje yayi waje dai suka turo wani mutum daga cikin su wannan mutum da suka turo daga cikin su wato mutum ne mai lalima kuma mutum ne mai kyakkyawan mu'amala da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Muhammadu menene ya kawo ka sai nazo ziyarci dakin Allah ne ba nazo yaki bane yace to kuma sun ce ba za ka je ba za su yarda maka ka je dakin ka ba wannan shekaran ba wannan shekaran ba zai yi maka ka je dakin ka ba su suna ganin idan ka zo kai tsaye ka fiskanci dakin ka ba kai umara kaman wani abun kunya ne wanda ba za su rafu da shi ba har abada amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace shi dai kaman yanda ya taso yayi niyya ya fuskanci dakin Allah babu abin da zai juyar da shi gabarin dakin Allah daga ƙarshe Annabi Muhammad ya tura Sayyidina Usman Sayyidina Usman ya tafi kafin Annabi ya tura Sayyidina Usman ya kira Sayyidina Umar ya ce to ka shirya zan tura ka wajen Quraysh kafiran Quraysh ka isar musu da manufofi na zuwa garin Makka Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullahi ka san irin tsanani na ka san abin da ke tsakani na da wa'innan mutane da haka ya rasulullahi ni idan naje wani rigima ne daban ni ba zan iya jurewa na yi hakuri ma wato ma makafirai ba dan haka ni ina ba da shawarin a tura sidna Usman sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya wakilta shi yake ya je garin Makka ya isar musu sidna Usman ya shiga har garin Makka ya je har gidan Abu Sufyan ya faɗa masa tartartar ga abinda annabi ya zo yi ba annabi ba ya zo yin yaki bane annabi ya zo ne ya ziyarci ɗakin Allah ya gabatar da hadaya na umara ya koma sai labari ya zo wa jama'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma manzon Allah akan an kashe sayyidina Usman hakan da ya zo kuwa sai ya tada zukatan musulmi ya tada hankali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sahabbansa ku zo mu yi rantsuwa ku zo ku yi mun mubaya'a sahabban annabi suka taru a karkashin bishiyar nan da Allah subhanahu wataala ke faɗa mana laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara anan ne mu'mine suka zo suka yi mubaya'a ma manzon Allah wannan mubaya'an wato tana nufin ko a rayu ko a mutu sai an shiga garin Makka kowa ya zo wanda ya fara yin mubaya'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce masa ibnu al-asadi shi yazo ya fara yin mubaya'a ma manzon Allah sinanul asadi kenan sai daga baya sauran sahabbai wannan ma yazo yi mubaya'a wannan yazo sai gaba ɗaya suka yi mubaya'a wa manzon Allah daga ƙarshe annabi ya ɗauko ɗayan hannunsa sai ya ɗaura akan ɗaya da ya ɗaura akan ɗaya sai ya ce wannan shine mubaya'an sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu annabi shi ya sayyidina Usman mubaya'an sa na bai'atul ridwan sai daga baya labari ya zo ba a kashe sayyidina Usman ba sai suka turo wani mutum domin ya zo ya ba wa manzon Allah hakuri da sauransu da mutumin ya zo ya ga yanda sahabban annabi suke ya ga yanda wa'innan jarumai suke a gaban manzon Allah humul jibalu fasal anhum masajimahum ma zara'u fihim min kulli mustadimi wa sal hunaynan wa sal badaran wa sal uhudan fusulu hatin lahum adha min al waqam ya ga baradan manzon Allah nan suna kewaye da annabi sai zuciyarsa ta kada ya koma gurin mutanen makka yana ce musu su sani shi din nan fa ya je kaisar ya ga masarautan kaisar ya je Rum ya ga masarautar Rum ya je Faris ya ga masarautar Faris ya ga irin mulkin Najashi yace amma bai taba ganin mutanen da suke biye da ubangidansu kamar sahabban manzon Allah ba ce ba su bari ruwan alolan sai taba kasa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi sukan kusanta da su yaƙi da junansu akan ruwan alolan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sannan idan yayi kaki ba su bari kakin sai taba kasa sukan je su tafe kakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan idan annabi yayi aski nan ma sahabban manzon Allah ba su bari gashin annabi ya sauka kwaya daya wannan sahabin ya wannan mutu wannan wannan da suka turo shi daga Makka sai ku hakura kawai ba za ku samu ba ba za su iya ba ku Muhammadu ba da su ba ku Muhammadu gwara sun kare daya bayan daya amma ba za su ba ku Muhammadu ba suka koma sai daga baya sai suka sake taro suka sake turo Suhail ibn Amr wanda Suhail ibn Amr da shine aka zo aka yi rubuce ciniya akan cewa wato shine sulhul hudaybiya din alƙawura guda goma wanda aka yi da wato su mutanen Makka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahalu ya zo da bayanin sai ce to gashi gashi gashi gashi mutanen maka sun ce suna son a yi sulhu akan ba za a yi yaƙi ba har tsawon shekara goma idan mutum daga cikinsu ya zo gurin ka da ka mayar musu da ka ce ya koma wajensu idan su ma wani ya zo daga gurinka da su rike shi suka gama lissafo sulhun annabi ya yarda akan za a yi sulhu dan aka ce tun lokacin da annabi ya gabatowar sahalu ya ce to sun nemi al'amari ya yi sauki tun da suka turo su hai to shine aka yi wannan rubuce ce ne aka ce sidna Umar ya tashi ya fisgu yace ya rasulullahi ba akan gaskiya muke bane ya rasulullahi ba kai ba manzon Allah bane ya rasulullahi ta yaya zamu taso mu juya baya makafir wato mu juya baya mu bar kafirai bayan mu ne akan gaskiya annabi Muhammad ya ce sai sai al'amarin Allah ya tabbata ba na tafrikin komai sai da umarnin Allah ta'ala ya sake tafiya gurin sayyidina Abubakar yace wai shin annabi Muhammadu ba manzon Allah bane wai shin addinin mu ba gaskiya bane sayyidina Abubakar yace eh annabi gaskiya ne addinin mu gaskiya ne sai amma ni nayi imani da manzon Allah kuma nayi imani sai yadda manzon Allah yake daga nan sayyidina Umar ya hakura kabila da yana da zuciya daga baya sayyidina Umar yace sai da nayi ta azumi nayi ta sadaka sabila da zuciya ne yadda ta firge ni a wannan rana to haka zo aka aka rubuta sulhu aka ce wajen rubuta sulhu wato a wato shi sayyidina abubakar annabi ce sayyidina ali annabi ce a kira sayyidina ali sayyidina ali yazo annabi ce shi zai rubutu sayyidina ali annabi ce masa ka rubuta hada ma ahada muhammadur rasulullah quraish wannan shine abinda annabi ya muhammadu ya alƙawari da quraishawa sai sahabu yace a su wasu san annabi muhammadu a muhammadur rasulullah ba su sun san shi ne a Muhammadu ibn Abdullah da sun san shi Muhammadu Rasulullahi ne da ba su yaƙe shi ba da sun bar shi dan haka dole a canja a mayar da hadha ma ahada Muhammadu ibn Abdullah Annabi Muhammadu har sayyidina Ali ya rubuta Annabi Muhammadu ya ce masa sayyidina Ali goge sayyidina Ali ya tsaya bai goge ba Annabi ya ce masa goge sayyidina Ali bai goge ba daga ƙarshe sai dina ali ya ce wallahi ya rasulullahi hannu na ba za ta shafe muhammadun rasulullahi ba kun ga ashe ladabi yakan saka babba ya yi maka umarni da wani abu kaki girmamawa annabi ya ce masa ya goje amma ya ce hannuna ba zai shafe muhammadun rasulullahi ba amma kafin a zo wajen rubuta muhammadun rasulullah abinda sayyidina ali ya rubuta a farko bismillahir rahmanir rahim sai suhailu ya ce ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba mu mun san bismikallahumma don haka ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba annabi ya ce ma sayyidina ali goge sayyidina ali ya goge bismillahir rahmanir rahim amma hadha ma ahada ko kuma ma salaha muhammadur rasulullah quraishan da aka ce ya goge sayyidina ali ce wallahi hadu ba zai goge muhammadur rasulullah ba daga karshe sahalu ne ya goge ya rubuta hadha ma ahada muhammad ibn abdullah quraishan wannan shine alƙawarin da annabi muhammadu dan abdullahi yayi alƙawari da Qurayshawa sannan aka rubuta sulhul hudaybiya sannan sai sahabban manzo Allah suka koma a wannan shekaran ba su yi umara ba annabi ya zo da baraje guda 1400 ne a wani ruwaya kuma baraje guda 600 amma sabila da girman al'amarin manzon Allah wata shekara da shi zago annabi sai da ya shiga da baraje guda 17 baraje 17 كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم إن كغنسو أبايا من ذا الله أكتد النبي يذابو شيني شكرا فتح مكة وند الله يسمى النبي وللآخرة خير لك من الأولى أبن ديزو مكة دك كرشين نصرا خير لك من الأولى يافع أبن دك باك دك فركو ولسوف يؤيك ربك فترضى الله زي باك سيا إسمك هيكاتي يا إشيك هكا to ranan fatihu makkata ranan ne annabi muhammadu aka yi wato wato kafiran quraishi suka ga abun kunya na iyaka shine wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan lahum khizyun fi fil hayati dunya suna da kunyata tun daga rayuwar duniya aka ce to idan ayan ya zamanto yana magana da quraishawa ne to wato kunyatan da za su samu ranan fatihu makkata da kaskancin da za su samu dan buya suka yi wasu suka gudu wasu suka bar gari irin su ikramatu ibn abi jahil wasu suka shiga gida ba su fito ba annabi muhammadu har ya ce to wanda ya je gida ya rufe gidansa kar a kashe shi ya kubuta wanda ya je gidan abu safiyanu shi ma kar a kashe shi wanda wanda bai fito da takwabi ba kar a kashe shi annabi lissafo ya ce duka kar a kashe wa inna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga karshe suka taru aka ce Abdullahi ibn Rawaha ya zo ya shiga gaba ya toshe kunnensa yana rangada baitoci wa manzan Allah yana faɗan irin baitoci masu ban tsoro da birkitawa Sayyidina Umar ya zo ya tankade shi ce kai a gaban manzan Allah kake waka annabi ya ce da'hu ya Umar ka bar shi ya ci gaba da wakan ya Umar ka san cewa zafin wa'innan waka a yau ya fi musu zafin sukan mashi. Annabi da ya gan sai ce mata zan nuna an nifa ilun biku, me kuke zaton zan yi da ku? Me kuke zaton zan yi da ku? A ranan ne wato, yafiyan manzon Allah da afuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya daɗa bayyana ma mutanen duniya, wanda ana buga misali da irin wannan yafiyan. manzon Allah an kore shi daga garinsa tun yana son garin an yi masa shiri na mugunta an saka shi a kewaye an hana shi abinci an hana shi abinci an kashe sahabbansa sama da ɗaruruwa an jife shi har jinin jikinsa ya zuba an yaƙe a yaƙin udu an fasa masa goshi jini na zuba an karya masa dasori an yi kaza abubuwa da dama amma kai ka zaci ranan idan annabi ya zo garin makka da a huce fushi ba za a bar kowane kafiri ba annabi da yace me kuke da tanzanya da ku suka ce akhu karim wa ibn akin karim dan uwa ne girma dan dan uwa ne girma ai kai mai afwa ne kai mai zumunci ne kai mai kaza ne annabi ce izhabu fa antum mutlaqa ku tafi an yafe muku an yafe muku an yafe muku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan shine abin da katada ya tafi akai yace wannan lahum kizyun fil hayatid dunya shine fathu makkata abinda shu'ba ya tafi akai kuma lahum kizyun fil hayatid dunya shine al futuhatu da za su shiga kasan yahudawa a cinye yahudawa amma mai sai zaman to ba su da kada katabus ba su da wani musi walahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira narkon azaba mai tsanani yana jiran su Allah ta'ala ya tsare mu na'am
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب ka faɗa musu ya Rasulallah da gabar da yamma dukkanin Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk yanda kuka fiskanta kun fiskanci wato zatin ubangiji ne inna Allah wasi'un alim lalle Allah ne yalwa ne kuma mai ilimi ne wanda babu kamansa ar-rahmanu fas'al bihi khabira shine masanin gaba da kowa wanda kowa a wajen ubangiji yake karba kuma kowa wato daga ilimin ubangiji yake samun ilimi to wannan aya na walillahi al-mashriq wal maghrib Abdullah ibn Abbas yace wannan aya ta sauka ne cikin wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suna tafiya a hanya sai sallah ya kama su cikin dare kuma ba su san ina ne alqibla ba sai da suka yi sallah suka kalli suka kalli yamma suka yi sallah sun zaki gabar ne sai da safe sai suka fahimci cewa a fata yamma suka yi sallah sai suka zo gurin manzo Allah suka ce to ya rasulullah ga fa yadda muka kalla muka yi sallah sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya walillahi al-mashriqi wal maghrib da gabar da yamma duka na Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk yanda kuka fiskanta to anan za ku dace da zatin Allah inna Allah wasi'un alim Allah subhanahu wataala me me yalwa ne kuma me yawan ilimi me yawan sani ne wanda babu kamar sa to wannan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah yana daga cikin ayoyin da malaman akida suke masa tawili wasu idan suka zo fa samma wajhullah sukan ce wai fiskan Allah Allah subhanahu wataala a'udhu billah subhanallah Allah subhanahu wataala baya da fiska irin na halittu idan ana maganan fiska to ai sa halittu fararru su ne da suke da irin wannan fiska amma Allah subhanahu wataala baya da fiska a wajenka idan aka ce fiska ana nufin wannan kwallo ne na kai da yake dauke da kwayan ido yake dauke da ramin hanci yake dauke da yankan baki yake dauke da fatun kunnuwa to Allah subhanahu wataala bai da wannan sabila da Allah subhanahu wataala la Allah subhanahu wataala sabila da Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake kama da shi sabila da haka in an ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah mazhaban al-asha'ira shine fa samma wajhullah ma'ana fa samma zatullah anan za ku dace da zatin Allah shi yasa suka dauki duka ayoyin da suka yi magana akan sifofi na ubangiji suka mai da shi daidai yadda ya dace da alkur'ani da sunnan manzon Allah da kuma maganganun magabata idan an ce yadun layi ba su nuna su ce wato hannun Allah irin hannu mai yatsu namu sai su ce yadun layi ana masa tawi da qudratullah ikon Allah qudran ubangiji idan an ce kuma waja'a rabbuka kamar misali ayan ayan da surat yake cikin suratul fajr da Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to waja'an nan Allah Ubangiji baya zuwa irin namu sai dai ki ce waja'a amru rabbika wal malaku saffan saffa ko kuma misali irin ar-rahmanu alal arshi tawa ba su ce ar-rahmanu alal arshi tawa kamar yadda wasu suke fada istawa ma'ana ya zauna sai dai su ce istaula alaihi wa malakahu ya wato ya halicci al'arshi da girman da al'arshi yake da shi kuma ya mallaki al'arshi kuma babu wanda ke da irin wannan wannan shine duka mazaban ahlus sunnati wal jama'a dangane da wato ayoyin da suka yi magana akan ayoyi mutashabihai ire-iren waɗannan to fa aina ma tuwallu fa sammuhullah duk yadda kuka fiskanta wato kun dace da zatin ubangiji a gurin malaman maza ba sun yi sabani dangane da wanda ya kalli wani wajen da ba alƙibla ba yayi sallah kamar mutum a wani dare mai duhu ko kuma a wani garin da bai san garin ba ya kabbara sallah ya yi sallah he bayan ya idar sai ya ji labarin gurin da ya kalla ya yi sallah din nan fa ba alƙibla ba ne gurin da ya kalla din nan yamma ne ko arewa ne ko kudu ne to kaman imamu abu hanifa ya ce babu laifi sallansa ta inganta sallansa ta halatta sabila da wannan aya na walillahi al-mashriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa sammuhu Allah mazhaban Abu Hanifa kenan amma mazhaban Imam Malik ya ce a adatil waqti wannan sallah zai mayar da sallan a lokaci ma'ana lokacin da bayan ya idar da sallan idan ya ji cewa gurin da ya fuskanta ba alkibla ba ne to idan akwai sauran lokacin wannan sallan wani lokacin wata sallah bai shigo ba to zai maimaita wannan sallan amma idan lokacin ta fita shikenan yayi sallah ya bada farillan da aka ce bayar amma Imam Shafi'i a maganar sa ya ce wannan ba zai wadatar masa ba dole idan dai mutum ya kalli wajen da ba alƙibla ba yayin sallah to ko bayan kwana nawa ne idan ya fahimci wannan wajen ba alƙibla ba ne dole sai ya juyo ya biya wannan sallan sabila da kallon alƙibla ya zama dole tun lokacin da aka juya alƙibla daga garin daga daga Qudus ya koma garin Makka da manzo Allah da shi da sahabbansa duka suna kallon Qudus ne idan da su yi ibada daga ƙarshe sai Allah ya juya alƙibla ya dawo garin Makka ya dawo haramin Makka shine Allah ya faɗa mana kad nara taqalluba wajhika fis sama falalwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram wa haitu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara wato Allah ya ce mun ga yadda kake jujjuya kanka a sama kad nara taqallubu bika fis sama falan walli annaka qiblatan tardaha ya rasulullah za mu juya maka da alqiblan da kake so ta fi nutsuwa maka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wato ka fiskanci shashin wato ta gefe na gabar wato ta gefe na masallaci mai alfarma na Ka'aba kenan sai malamai suka ce wannan aya na wa haitu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu ya shafe wannan aya na walillahi al-mashriqi wal maghribi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan ayan ya zamanto mansukh kenan wannan aya na fawallu wajhaka shatr al-masjid al-haram shi kuma ya zamo annasikh kaman yadda wasu malamai suka faɗa kenan wannan shine tafiyan imamu abu hanifa radiyallahu anhu a wani bayanin kuma an ce lokacin da najashi sarkin habasha mun san annabi muhammadu ya tura ma sarkin habasha da wasiƙa annabi ya tura ma sarakuna ma da yawa ya tura musu da wasiƙa yana kiran su zuwa ga musulunci akwai sarkin habasha akwai sarkin rom akwai sarkin misra kowa da irin martanin da ya ma manzon allah sarkin habasha lokacin da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam karkashin jagorancin sayyidina Ja'far ibn Abdul Muttalib suka yi hijira zuwa Habasha Abu Jahali da ya ji labarin hijiran su sai mazaita da jakadu domin su je su musu batanci a gurin Najashi jakadun suka je bayan sabon maza Allah sun shiga Habasha suka je suka yi musu batanci suka ce to mu dinnan shugabanmu ne turo mu suke faɗa mana Najashi kenan abin da ya turo mu da shi ya ce mu faɗa maka waɗannan mutane da suka zo garin ka Habasha ƴan ta'adda ne terrorist ne su suke ƙaryata allolinsu sannan suke ƙaryata annabi Isa suke ce annabi Isa ma ƙarya ne da maganganu daban-daban marasa daɗi a lokacin shi kuma Najashi addininsa addinin Kirista ne sai Najashi sai ya kira Sayyidina Ja'far ibn Abdul Muttalib ko kafin ya kira shi ya tambaye su ya ce waye shugaban ku sai suka nuna sai dina Ja'far ibn Abdul Muttalib suka ce shine shugaban mu yace zo na tambaye ka sai zo sai na jashi ya ce masa me annabin ku ya faɗa muku dangane da Isa dan Maryam sai sayyidina Ja'far ya ce lallai annabin mu ya ba mu labarin annabi Isa almasih sai ya fara karanta masa suratul maryam bismillahir rahmanir rahim wa halataka hadithu maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا حزوا لوكacin da mala'ika yazo mata ya mata hura ya saka mata annabi Isa a cikin ta lokacin da taga annabi eh taga mala'ika tace a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ya fada mata qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahlaki gulaman zakiya har sayyidina Jafar ya ta karantawa har yazo gurin faja'at bihi qauma tahmiluhu qalu ya maryam lakad jiti shay'an fariya ya ukta haruna ma kana abuki ma sauji wa ma kanat ummuki bagiya sayyidina sayyidina Jafar ya karanta ayoyin ya karanta har zuwa lokacin da annabi isa ya tashi tunna zanin goyo ya yi magana fa asharat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya aka ce najashi yana zaune sai ya yunkura ya tashi yace annabi ku ne ya faɗa muku wannan sai annabi mu ne ya zo mana da shi cikin wahayin da aka yi masa Najjaki sai ya ce shi ma ya ji wani ilimin da bai sani ba dangane da annabinsa annabi Isa don haka ya kori jama'an Abu Jahal ya karɓi bakuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ma ya musulunta amma aka ce bayan ya musulunta shi ya ƙi ya canja alƙibla ya ci gaba da yin sallah yana kallon Kudus bai juyo ya kalli Ka'aba ba idan zai yi sallah shine lokacin da Najashi ya rasu labari ya zo wa manzon Allah annabi sai kira sahabbai yace ku zo mu je jeji mu fiskanci alqibla mu fiskanci da Najashi yake mu mata sallah aka ce daga nan ne aka fara samun salatul ghaibi mutum baya nan yana wata uwa duniya idan ka ji labarin rasuwansa ka yi masa sallah kuma sallan ta yiwu kuma yana nan cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi da ya kira sahabban sai yace ku zo mu masa sallah sai sahabbai suka ce ah ya rasulullahi ya yi wa fati fa baya kallon alkiblan mu ya rasulullah ya yi wa fati yana kallon kudus ne ya rasulullah sai Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah wanda suka yi sallah a suke kallon kudus din da wanda suka yi sallah suna kallon ka'aba din gaba daya Allah suka fiskanta fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah biyan da suka fiskanta biyan da kuka fiskanta anan za ku cimma zatin ubangiji inna Allah wasi'un alim to kamar yadda na faɗa mana kamar yadda wa'innan suka tafi akan cewa ayin ta sauka ne akan rasuwar najashi to haka annabi ya tura wasiƙu da yawa har ƙasar misra annabi ya tura da wasiƙa wa shugaban ƙasar misra shi ma shugaban ƙasar misra da ya ga wasiƙan annabi ya ji daɗi ya ga irin uslubi na manzon Allah da yanayin da'awan manzon Allah ya yi murna sai ya turo ma annabi da kyaututtuka ya turo ma annabi da kyautan kuyangi mata guda biyu ɗaya sunanta sirin ɗaya kuma sunanta mariya ya turo masa da kyautan alfadari mai suna shahaba ya turo masa da kyautan jaka mai suna ya'fur sannan ya turo masa da kyautan zuma sannan ya turo masa da likita domin likitan ya zamanto yana treatment na manzon Allah da sahabban manzon Allah aka ce lokacin da da aka kawo ma manzon Allah wannan hadiya annabi ya kyautar da sirina ma wani sahabinsa mariyatul qibtiyya annabi zai kyautar da ita sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ba wanda ya cancanta da ita kaman kai ya rasulullah sai annabi ya rike ta ta zamo sadakansa ita ce ta aiki sayyiduna ibrahim alaihi salam wanda a cikin matan manzon Allah baya ga Khadija ba wanda ta aiki ta aiki ta aiki ta aiki tare da manzon Allah sai Mariya amma bai yi tsawon kwana ba Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ransa. To amma wato sarkin Rum, sarkin Rum, Heraklu kenan da annabi ya tura masa da wasiƙa shi ya ga wasiƙan manzon Allah yayi. Ya yayyaga ya watsar ya tashi yana maganganu yana kunkuni da aka dawo aka faɗa ma manzon Allah annabi ya ce mazzakallahu daulatahu kama mazzaka risalatana. Allah ya mutsuka daularsa ya wulakanta ta kamar yadda ya wulakanta sakonmu. nan kuwa shi yasa kasar Rum din Allah subhanahu wata'ala ya mazzaka ta ya wulakanta ta domin a nuna ma duniya irin mazzaka ta da ubangiji yayi da aka yaƙi Rum a zamanin Sayyidina a Sayyidina Umar ne aka yaƙi Rum aka shiga har fadar Rum aka yi kasa da fadar amma daga ƙarshe dan a nuna musu wato abinda annabi ya bada labari cewa da a yi galba a kan sunnan sai an yi galba a kansu idan ma da a mayar musu da daular a mayar musu su ci gaba da kafircinsu bayan an karɓi daular daular ta zauna karkashin musulunci na tsawon lokaci sai daga baya kuma suka zo suka koma cikin ruwa daular ta koma daular kafirci shine Allah ya faɗa mana ya bada labari alif lam mim gulibatir rum fi adna lardi wa hum min ba'di galibihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd an an an alrin jayrun an yi nasara akan rum amma su ma da su dawo su yi rinjaye kaman yanda aka yi rinjaye akan su wannan yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani mai girma ya ba da labarin faruwan abu kuma abin ya zo ya faru kaman yanda alqur'ani ya bayar to wannan aya na fa aina ma tuwallu fa samullah bi yadda kuka fiskanta kun fiskanci zatin Allah subhanahu wataala anan zatin Allah yake inna Allah wasi'un alim lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwa ne kuma mai yawan sani ne na'am
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض كل الله قانتون
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الله يشيك بدا بيانه إرن تأدن شنسو الله يشيك وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه نصارى سنة الله ينادى تحت Yahudu suna ce Allah yana da ɗa, mushrikai suna ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne, Allah ya ce, Subhana, tsarki ya tabbata ga Allah, babu yadda za a yi Allah ya riƙi ɗa. Wa ƙalu ta kazallahu waladan Subhana, ballahu ma fi samawati wa ma filar, da abin da ke sama gaba ɗaya, da abin da ke ƙasa gaba ɗaya, da abin da yake cikin su gaba ɗaya na Allah ne, Allah shi ya farar da su, kuma Allah shi zai karar da su idan Allah ya aiki da to ai dan ba zai mutu ba kenan tunda Allah shi fararre ne wanda wato Allah samanne ne wanda baya da farko kuma baya da karshe laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi intiba'un farkon sa bata da farko karshen sa bata da karshe to a wautan su wato mabiya addinin kirista da suke ganin cewa wai annabi isa dan Allah ne idan da annabi isa dan Allah ne ai da ba da su ce sun kashe shi ba su a aqidar su fa ya mutu wai wannan salib wannan kurus da ake gani yanda aka kashe annabi isa ne aka rataye shi a gurin to Allah kuma aka kashe shi a rataye shi to ina Allah san sanye ta kenan idan dai har annabi isa Allah ne zai zama to da wawai ne shi ba mai karewa ba Allah ce wa qalu takadallahu waladan subhana sun ce Allah yana da da subhana tsarki ya tsarkaka wato tsarki ya ya kai ga tsarki na Allah ne subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ballahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne kullun lahu qanitun kowa da kowa yana miƙa wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kankan da kai gare shi akwai wani hadisul kudusi wanda imamu tirmidhi ya rawaita hadisin wanda Allah yana ce kazzaba ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatama ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik fa amma takzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an uida an uidahu kama kan wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li waladun fasubhani an attakida sahibatan aw walada wannan hadisi ne wanda Tirmidhi ya rawaita hadisin Bukhari ya rawaita hadisi hadisi na 3193 Allah na cewa cikin hadisul qudsi dan adam ya karyata ni amma duk da ya karyata ni bai haƙura ba dan adam ya zage ni amma hakan bai ishe shi ba Allah ya ce karyata ni da yayi ya musa cewa ba zan iya tayar da shi ba kaman yadda na farar da shi idan ya mutu in ya mutu ba zan iya tayar da shi ba sabiya da kafirai suna ganin a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun qul innal awwaluna wal qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un suna cewa yanzu idan mun mutu mun zama kasa mun zama diddigaggen kashi za a tashe mu da mu da iyayenmu na farko Allah ya ce ka faɗa musu ya Rasulullah qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un mutanen farko da na karshe duka za a tara su ranar tashin alkiyama Allah ya ce fa amma takzibu iyaya karyata ni da yayi fa za'ama anni la aqdiru la, la, la aqdiru an u'idahu kama kan yana zaton ba zan iya mai da shi na rayar da shi ba idan ya mutu kamar yadda yake amma shatmuhu iyaya amma zagi na da yayi fa qawluhu li walad ce mun da yayi ina da da fa subhani Allah da kansa yake tsarki ya tabbata gare ni fa subhani tsarki ya tabbata gare ni an attakida sahibatan aw waladan zamanto na riki da ko kuma na riki abokiyar zama mata kenan shine wani aya Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kowa da wanda yake sama da wanda yake ƙasa kowa bawan Allah ne babu wani babu wani da Allah zai rike da to da Annabi Muhammadu ne zai zama dan Allah kul in kana lirrahman waladun lirrahman waladun fa ana awwalul abidin Allah ya ce ka fada musu ya Rasulullah idan da Allah zai rike da to ba Annabi Isa bane zai zama dan Allah ni Annabi Muhammadu ne zai zama dan Allah fa ana awwalul abidin sabila da ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah tun ba a san yanda bauta take ba da haka Allah subhanahu wata'ala wato babu abin da za ka yi ma Allah na laifi ne girma kaman ka ce Allah yana da ɗa ko ka ce Allah yana da kishiya ko ka ce Allah yana da abokin tarayya to babu musiba kaman wannan shine babban akbarul kaba'ir shine al-ishraku billah shine Allah ya faɗa mana wa man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار يا رسول الله كفدا متولي شركا مع الله فقد حرم عليه الجنة الله يا حرم تامة على الجنة ومعواه النار مقوما سوتني وما للظالمين من أنصار الظالمين وند سكي ظالم في نين شركا مع الله باسدا وند زي تمكيسو أبن ديسا الله تي وما للظالمين من أنصار الله تي من إن الشرك لظلم عظيم babban zalunci shine yin shirka ma Allah shi yasa Allah a can yace wa malid zalimin ya ambaci su wato wato su mushrikan da azzalimai sabila da duk zaluncin da zaka yi babu kaman zaluncin da zaka ce Allah subhanahu wataala yana da da ina ga lokacin mu yayi Allah subhanahu wataala ya gafarta wa magabatan mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada za mu amsa tambaya ɗaya zuwa biyu inda sauran lokaci ko da mai tambaya da mai tambaya bismillah Allah ya karbi ibadunmu Allah ya yafe mana Allah ya samu shiga Ramadan a sa'a duk zunubanmu Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana ya fitar da mu daga zunubanmu kamar yadda ake wanke riga ne dauda ya zama mai haske albarkan manzon Allah masu bukatu Allah ya biya musu bukatunsu yanda aka fara da mu Allah ya sa a gama da mu muna cikin koshin lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke jagorancin al'amarin wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi malal liman da na'ibansa da sauran yan uwa gaba daya wanda suka hidimta cikin saka wannan tafsiri a gidan rediyo Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukatunsu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ji ɗallawan Allah ya ba shi lafiya ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sallam dukkanin mai bukata Allah ya biya masa bukatarsa mu karanta Fatiha da salatul Fatihi tare a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم